اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لنا عليك توكلت على الصلاه القائمه اجمع بين وسيله الفوزيه اللهم كن محمود وعلى عبده وعلى اله وصحبه وسلم bismillahir rahmanir rahim kafin mu fara ba, akwai wani da ya zo ne karfi addinin musulunci yanzu insha Allah saboda haka yanzu zai matso mu bashi kalma ya karbi addinin musulunci insha Allah menene sunanka Eden Eden ana kiran shi da Eden ka zo za karbi addinin musulunci kai ne kake so karbi addinin musulunci a raɗin kanka ko kuma wani ne ya tilasta maka ko wani ne maka alkawarin wani abu in ka karbi musulunci
gaskiya raɗin kaina ne amma na dan yi bincike bisa ga addinin kirista ne nake yi kamar yadda kiristoci ne suke kira wani isa son of god akwai wanda kuma za su kira sa allah uku to da na duba a misali me yasa ba kira annabi adam dan allah shi da allah ya isa ba uba ba uba to an kalla bai kwanta nan ba sai na duba wajen bible ba da yanayin bible suke amfani da shi ba sai ko su kirkiro wani bible sun bar amfani da old testament sai ko su yi new testament to amma na duba ƙur'an na musulunci guda ɗaya ne ba canja shi ba a canja shi wannan an kalla shi ne ya kwanta da addinin musulunci sai tsibirin musulunci masha Allah ya ce abin da ya ɗauki hankalinsa shine in har za a ce ma annabi isa ɗan allah tunda an haife shi ba uba to ya kamata a fara kiran annabi adamu ɗan allah tunda shi ba uwa ma ba uba ka haife shi kaga wannan ya sa shi ta ji cewa addinin kiristanci ba addinin gaskiya ba ne kuma su suna canza bible ɗin da suke da shi musulunci kuma ƙur'ani shekara 1400 da wani abu har yau ba a canza shi ba babu ƙari babu rage a cikinsa to yanzu insha Allah ta'ala za mu baka kalma duk abin da na faɗi za ka maimaita insha Allah ta'ala ashhadu
ashahadu ashhadu ashhadu alla ilaha allah ilaha alla ilaha allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu wa shahadu wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna anna muhammadan rasulullah rasulullah masha Allah ka ce ka da cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka ka ce kuma ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne ka yadda da haka wannan yaddanka da haka ya mai da kai musulmi kamar kowa da kake gani a nan saboda haka yanzu kai musulmi ne kuma dan uwanmu menene sunanka a dakace eden eden yanzu wani suna kake so cikin sunayen musulmai
ina son abubakar
ya ce ya zaɓo daga yau madadin edin a dinga kiran shi da abubakar saboda haka abubakar muna maka marhaban da shigowa addinin musulunci allah ya albarkaci musuluncinka allah ya batta- Allah ya tabbatar da mu da kai a cikin musulunci allah ya sa musuluntan kai zama sanadiyar musuluntan kiristoci da yawa allah ya muku albarka baki daya to duk kiristan duniya kun dai ji kalubalen da ya jefa muku in har ana ce ma annabi isa ɗan allah saboda an haife shi ba uba to shi annabi adam da aka haife shi ba uwa ba uba ba shi kuma me sunansa saboda haka yanzu ka dawo musulmi kamar mu za ka yanzu ga dan uwanan tare da kai zai nuna maka za ka yi wanka sannan ka yi alula sannan kuma ka zo ka yi sallah tare da mu allah ya albarka musuluncinka alhamdulillah amin إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فإنه وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله ها نحن في آخر جمعة قبل رمضان ومدرسة رمضان قريبا ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة والطالبات ففي الجمعة المقبلة إن شاء الله نكون قد سجلنا أنفسنا في مدرسة رمضان مدرسة مديرها ومدبرها الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ألا وهو رب العالمين وحارسها العام وحارسها العام سيدنا جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام والمعلم فيها سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والطلبة فيها نحن معاشر المسلمين ونبينا صلى الله عليه وسلم هو معلمنا الأول الذي قال فيما روى الإمام مسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا فإذا كان لكل مدرسة مقرر خاص فما هو المقرر في مدرسة رمضان إنه مقرر لا يتعلق بالمدارسة فقط بل يتعلق بالمدارسة وبالممارسة لا يتعلق بالنظري فقط بل يتعلق بالنظري وبالتطبيقي معا إنه مقرر يشتمل على سبع مواد يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام فالقسم الأول اسم يتعلق بالتعامل مع نفسك وفيه مادتان مادة الصيام والصلاة فهما لإصلاح نفسك والقسم الثاني اسم يتعلق مع غيرك وفيه ثلاث مواد الصدق فلا تكذب على غيرك والصدقة بتقديم المساعدة لغيرك والصداقة أي صحبة غيرك صحبة غيرك ممن تستفيد منه أو يفيدك والاسم الثالث اسم يتعلق بالتعامل مع نفسك وغيرك معا ففيه مادتان المصحف حفظا في نفسك وتحفيظا لغيرك والصبر في نفسك و... والصبر في نفسك وحينما يؤذيك غيرك وكل مادة من هذه المواد فيها ثلاثة أشياء أولا مادة الصيام وفيها ثلاث مستويات فالمستوى الأدنى الذي يحققه كل الناس وهو صيام المعدة anil akli wash-shurbi wash-shahawat wal mustawa al-awsat siyamul jawarih alawatun ala siyamil mu'iddah وذلك بصيام اللسان عن الغيبة والنميمة وصيام البصر عن العورات وصيام السمع اللهو المعاني والغواني وصيام البطن عن أكل المحرمات مع حفظ الأيدي والأرجل والفروج والمستوى الأعلى صيام القلب علاوة على صيام المعدة وصيام الجوارح بالإخلاص والمحبة والتواضع والتوبة والرضا والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب ثانيا مادة الصلاة وقد كان معلمنا الأول صلى الله عليه وآله وسلم يقيم الليالي بالتراويح في رمضان حتى تورمت قدماه والصلاة لها أيضا ثلاث مستويات فالمستوى الأدنى الذي يحققه كل الناس الصلاة بالجسد قياما وركوعا وسجودا وجلوسا والمستوى الأوسط الصلاة بالعقل تدبرا وتفكرا والمستوى الأعلى الصلاة بالقلب خشوعا وخضوعا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثالثا مادة الصدق وفيها يقول معلمنا الأول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه والصدق أيضا ثلاثة صدق الفعل بالإتقان والإحسان وصدق القلب في العبادة وصدق اللسان في الكلام رابعا مادة الصدقة أي تقديم خيرك لغيرك من المحتاجين وذلك بمساعدتك لهم ماديا أو معنويا وقد كان معلمنا الأول صلى الله عليه وآله وسلم أجود ما يكون في رمضان وهو الذي قال أفضل الصدقة صدقة في رمضان رواه الترمذي وهذه الصدقة حتى تكون مقبولة عند الله تعالى تحتاج إلى ثلاثة شروط الأول شرط قلبي أي صادر من قلبك وهو الإخلاص فلا تكن كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين ثم شرط قبلي أي قبل الصدقة وهو أن تكون المال وهو أن يكون المال من المال الحلال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ثم شرط بعدي أي بعد الصدقة وهو ألا تتبع بالمن والأذى فيبطلها قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس سادسا مادة المصحف قراءة القرآن وقد كان معلمنا الأول صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن مع جبريل في رمضان والقراءة ثلاثة أنواع قراءة تعبد فقط والقرآن الكريم هو النص الذي يتعبد بتلاوته ثم قراءة تعلم فقط إما حفظا في نفسك أو تحفيظا لغيرك أو فهما لنفسك أو تفهيما لغيرك ثم قراءة تعبد وتعلم معه إذا كنت تقصد بالقراءة أن تعبد وأن تحفظ أو تحافظ على ما حفظت أو تحفظ معاني القرآن الكريم وفي قراءة وفي قراءة التعبد والتعلم تدخل سنة المغاربة في الحزب الراتب اليومي ثم سادسا مادة الصبر والصبر على ثلاثة أنواع صبر على أداء الطاعات والعبادات وصبر بالابتعاد عن ارتكاب الذنوب والسيئات وصبر على ما يصلك من غيرك من من المصائب والابتعادات والابتلاءات واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ثم سابعا يا عباد الله مادة الصداقة أي الصحبة فقد كان صلى الله عليه وسلم وهو معلمنا الأول يصاحب في رمضان جبريل عليه السلام والصحبة اليوم لا تقتصر على الواقع بل هنا عندك في المواقع الاجتماعية أصحاب وأصدقاء بالآلاف والكثير منهم لا تعرفهم ولا يعرفونك ولكنك تتأثر بهم وت- وتؤثر فيهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر فيجب أن يكون صاحبك واحدا من الثلاثة إما أن تصاحب من تتعلم منه ويفيدك مثل أستاذك وشيخك ووالديك وإما أن تصاحب من تعلمه من تعلمه وتفيده أنت كتلميذك وطالبك وابنك وبن وبنتك وإما أن تصاحب من تعلمه ويعلمك وتفيده ويستفيد منك وتنفعه وينفعك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa hudubar mu ta yau daga wannan masallaci mai albarka a nan masallacin juma'a na kudin dorawa a nan a wannan juma'a ta 29 ga watan sha'ban shekarar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446 daidai da 28 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya hudubar mu ta yau bayani ne akan abin da muke fuskanta na watan Ramadan watan Ramadan makaranta ce kuma kowace makaranta in ka je kowa da irin darasin da yake koya saboda haka wasu darussa ya kamata mu koya a watan ramadan wannan shine unwanin wannan huduba tamu huduba ta fara da cewa ya ku bayin Allah ina muku wasiya da ni kaina da cewa mu ji tsoron Allah mu tsaya mu yi biyayya ma Allah domin wannan ita ce wasiyar Allah ga halittu na farko da na ƙarshe kamar yadda Allah ta'ala yake cewa hakika mun yi wasiya ma waɗanda aka ba ma littafi gabaninku da kuma karan kanku muna muku wasiya da ku zama masu tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ya ku bayin Allah yau muna juma'a ta ƙarshe kafin Ramadan makarantar Ramadan nan da wasu 'yan awanni kaɗan za a buɗe portal ɗinta domin ɗeban sabbin ɗalibai maza da mata in Allah ya raya mu zuwa juma'a mai zuwa yanzu sunayenmu sun cika muna cikin ɗaliban wannan wata makarantar watan Ramadana makarantar da shugaban makarantar jagoran makarantar mai gudanar da lamuran makarantar shine wanda ke gudanar da al'amarin sammai da kasai shine Allah ubangijin talikai mai kula da makarantar mai gadin makarantar shine shugabanmu mala'ika jibrilu amintacce a wajen Allah sannan babban malami jagoran makaranta shine annabinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shugaban annabawa da manzanni ɗaliban makarantar kuma mu ne mu al'ummar musulmai annabinmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine malamin farko a wannan makaranta shine yake cewa allah bai aiko ni domin in wahalar da mutane ko in takura musu ba allah ya aiko ni ne domin in zama malami mai sauƙaƙawa mai sauƙaƙa ma al'umma ya ku bayin allah idan har ya zama na cewa ramadan makaranta ce to ashe kenan kowace makaranta tana da darussa da ake koya a cikin makarantar kowace makaranta kowane course da ake yi yana da syllabus yana da course outline da ake koya to wa'ansu syllabus ake koya a makarantar ramadan darussa ne waɗanda ba suna da alaƙa da karatu ba ne kaɗai suna da alaƙa da karatu ne da kuma practical ba theory kaɗai ake yi ba ana karanta su theory sannan ana karanta su a matsayin practical darussa da ake koya a makarantar ramadan ya ku bayin allah ta kasu zuwa darussa guda bakwai kowanne ana iya kasa shi karkashin abubuwa guda uku kamar haka ɓangare na farko shine kana iya cewa kamar a matsayinka na ɗalibin boko idan kana so ka fahimci makarantar ramadan kamar ka ce makaranta ce wacce take da faculties faculties guda uku sannan kuma ana karantar courses courses guda bakwai a cikinta faculty na farko shine wanda yake da alaka da kanka kai kanka shine abin da ya shafi azumi da kuma sallah kana yin su ne domin gyara kanka faculty na biyu shine wanda yake da alaka tsakanin kai da waninka karkashin wannan akwai courses guda uku na farko shine gaskiya ka zama mai gaskiya kar ka zama mai ƙarya na biyu shine sadaka taimakon wanda bayi da shi sannan na uku kuma shine abota da mutanen kirki sannan faculty na uku shine abin da yake da alaka da alkur'aninka wanda kuma a ƙarƙashin wannan zai zama na wato faculty na uku shine wanda yake da alaka da tsakaninka kai karan kanka da kanka da kuma waninka anan zaka samu abin da yake da alaka da alkur'ani ko dai kai ka karanta ka haddace ko ka karantar da wani ka haddace da wani kai ka yi haƙuri a karan kanka sannan in wani ya cutar da kai ka zama mai haƙuri to wayannan darussa da ake koya a cikin ramadan kowanne karkashinsa akwai ɓangarori guda uku ɓangare na farko akan abin da ya shafi azumi azumi yana da level level level guda uku a ƙarƙashin course na azumi ana karantar level guda uku level 1 na azumi shine azumin da kowa yake yi shine azumi kamewa daga ci da sha da kuma sha'awa wannan kowa yana yi wannan level na farko kenan aji na biyu level na farko a course din azumi shine azumin gabbai gabobinka su yi azumi ka kame harshenka daga gulma da annamimanci da ƙarya sannan ka kame idonka daga ganin abin da yake haramun ne sannan kuma ka kare jinka daga jin duk abin da yake na wasa da wargi wanda ba zai amfane ka a duniyarka ba sannan kuma ba zai amfane ka a lahiranka ba sannan ka tsare cikinka kar haram ya shiga cikin cikinka sannan ka tsare hannuwanka da kafafuwanka da kuma al'auranka sannan level na uku mataki na ƙololuwa wanda yake a azumi shine zuciyarka ta azumi wanda wannan yana sama da azumin ci da sha da sha'awa wannan yana sama da azumin gabbai shine zama zuciyarka ta yi azumi na farko azuminka ka yi don Allah sannan kuma ka yi azumin kana mai ƙaunar azumi kana mai son azumin ba tare da cince da jin cewa an takura maka bane an matsa maka baka son zuwan azumin sannan kuma ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka yarda da abin da Allah ya kaddara ka kuma yi dogaro ga Allah da sauran ayyuka na zuciya wannan shine course na azumi da kuma level level da ake samu karkashin azumi sannan kuma course na biyu da ake koya a watan Ramadan shine course na sallah sallan nan yana da level level guda uku kamar dai yadda muka ji azumi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsayuwan dare a watan ramadan har kafafuwansa suna kumbura saboda tsawon yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsawaita tsayuwansa a cikin watan ramadan level na farko a sallah shine sallan da kowa yake sallah da gabbai wannan kowa yana iya yin shi ba abu ne mai wahala ba amma level na biyu a sallah shine sallah da hankalinka ya zama kana sallar hankalinka na cikin sallar kana tadabburi kana tunani akan sallar da kake yi sannan mataki na kololuwa a sallah shine ya zama zuciyarka tana halarci a yadda kake sallah zuciyarka gaba ɗaya ka halatto da ita yadda kake sallah ka samu khushu'i da kankan da kai a gaban Allah Allah ya ce sallah tana da nauyi sai ga masu tawadu'u ga masu khushu'i ga masu tsoron Allah wanda suke da tabbas cewa babu shakka ba makawa watan wata ranar za su koma su gamu da ubangijin su Allah ka sa mu koma a sa'a sannan kos na uku da ake koya a cikin azumi ya ku bayin Allah shine kos na gaskiya zama mutumin kirki zama mutum mai gaskiya annabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda bai bar ƙarya ba bai bar aiki da ƙarya ba to ya sani Allah bai bukatar cinsa bai bukatar shansa bai bukatar sha'awansa ko ya bar cinsa ya bar cinsa ya bar sha'awansa ya yi aikin banza gaskiya mataki ne guda uku matakin farko shine lokacin da zaka yi magana ya zama duk abin da zaka faɗi baka faɗin komai in ba gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore mu da mu zama masu gaskiya annabi ya ce ina horonku da ku riƙe gaskiya domin gaskiya tana kai mutum zuwa ga can kololuwa wajen bautar Allah sannan kuma wannan isa wannan matakin kuma yana kai mutum zuwa ga aljanna annabi ya ce mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadon gaskiya yana aiki da gaskiya komai nashi gaskiya har sai an rubuta sunan shi a wajen Allah cewa wane mai gaskiya ne annabi ya ce ku guji ƙarya domin ƙarya tana kai mutum zuwa ga fajilci fajilci kuma na kai mutum zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana karya, yana faɗin karya, yana aiki da karya, yana kirgadon karya, komai nashi karya sai an sa sunan shi a wajen Allah cewa wani makaryaci ne shi Allah ka tsare mu sannan gaskiya na biyu shine gaskiyan zuciya wajen ibada lokacin da zaka yi ibada ya zama cewa kana da gaskiya a cikin zuciyarka sannan gaskiya ta uku shine ya zama gaskiya wajen aiki duk abin da zaka aikata tsakaninka da Allah tsakaninka da mutane ka tsaya ka kula da aikin ka kyautata aikin azuminka ka kyautata shi sallarka ka kyautata ta ibada tsakaninka da Allah ka kyautata shi sannan kuma mu'amala tsakaninka da mutane wannan ya baka aiki tsaya ka yi mishi aikin da kyau ka kyautata aikin gaba daya sannan kuma darasi na hudu da ake koya a cikin watan ramadana ya ku bayin allah shine darasi na- na sadaka taimako shine miƙar da alkhairinka abinda yake daga wajenka ka bayar zuwa ga wani mabukata ka taimaka musu da dukiyarka ka taimaka musu da ƙarfinka ka taimaka musu da duk abin da za ka iya annabinmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda shine malaminmu na farko a watan ramadana yadda ya koyar da mu me za mu yi a watan ramadan ya kasance mafi kyauta lokacin da ya fi kyauta shine a cikin watan ramadan ka taimaka ma wani da ɗan abin da kake da shi mai yiwa iya abin da kake da shi shine naira ɗari uku da za ka ba ma mai shago ya sa ruwa a firiji ya yi sanyi in an zo shan ruwa ya ɗauka ya ba ma mutane babu mamaki kana da daman da za ka so gero ko dauro ko dawa a yi kunu a kawo shi masallaci babu mamaki kana da daman da za ka siyo wake a soya kosai ko masa ko wani abu makamancin haka a ɗauko a kawo shi masallaci kai mai yiwa ma allah ya baka kuɗin da kana iya ba ma mutane shinkafa da kaza a ciki mai yiwuwa Allah ya baka kuɗin da kana iya rabon buhunan shinkafa mai yiwuwa Allah ya baka kuɗin da kana iya ba ma mutane kuɗin cefane da kuɗin abin da za su ci a cikin watan Ramadan kar ka yi ma kanka rowa kar ka yi ma kanka ƙauro ka taimaka ma kanka in ka taimaka ka taimaka ne ma kanka in ka rike ma dai dukiyar dai zaka mutu ka batta wannan ko shakka babu kai ma kuma baka baka kokwanton cewa zaka mutu baka kuma taba ganin wanda ya mutu aka sanya shi da dukiya a cikin kabarinsa ba sadaka da zaka yi ya kai bawan Allah kafin ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah tana buƙatar sharuɗa guda uku sharaɗin farko shine sharaɗin zuciya ma'ana ya zama na kayi don Allah kar kai sadakan nan don kana so ka nuna ma mutane don mutane su gani don mutane su yaba su ce ai wani yayi taimako su ce ai wani yayi kyauta in kai haka sadakan ka Allah ba zai karɓa ba mutane da yawa suna da wannan tunanin mutum zai cire kuɗinsa ya bayar a dafa shinkafa a zuba a takewe ko wani abu makamancin haka a zo za a raba amma yana son wai lokacin da aka raba mutane sun hau layi a sanya kamara ana daukan mutane suna karɓar shinkafa wannan sadakar taka babu alamun ikhlasi a cikinta abin da ya fi dacewa gare kama shine a kawo takeaway 200 masallaci a ce daga wani bawan Allah ya ce kar a faɗi sunan shi kusa shi a cikin addu'a menene amfanin bidiyo da za a ɗauka kana raba ma mutane shinkafa me amfaninsa wace fa'ida za ka samu don an ɗauki bidiyo ana yadawa a social media kana ba wa mutane shinkafa ko taliya ina amfanin shi ina amfanin shi baka tunanin hakan akwai kaskanta wanda zai karba a ciki baka tunanin inda Allah ya so inda Allah ya ga dama da kai ma kana layin karba yaya za ka ji kaga bidiyon ka na yawo a facebook ko instagram ga kanan ka miƙa hannu za a baka shinkafa a cikawai kai yaya za ka ji ka sani in ka bayar ba taimakon wanda ka bayar kai ba kai kanka ka taimaka domin shi in ka bashi ba shi minti goma ya cinye shinkafar daɗin ya tafi duk ɗanɗanon magin ya tafi ladanka kuma yana can a wajen allah ashe kai ya kamata ka fi farin ciki sama da wanda ka bashi sannan sharaɗi na biyu shine sharaɗin da za ka yi kafin kai sadaka shine sadakan dukiyar ta zama tsafatacciyar dukiya ce ta hanyar halal duk dukiyar da aka samu ta ta hanyar haram to ko da an yi aikin alkhairi bai ta Allah baya karba haka dukiyar ya zama ta zama tsafatacciyar dukiya ce ba shubuha a kanta baka tunani ko taraddudin halal ne ko haram ballantana dukiyar da take tsantsa kasan asalinta da tushen ta haramun da ko da ka yi wannan sadakan babu lada a ciki sannan sharuɗi na uku yana zuwa kuma bayan an yi sadaka shine karka bi sadakan da goranta ma mutane gori da aibata mutane cewa ai na taimake su ni na ba su kuɗi ni na ba su abinci ni na ciyar da su cikin azumi ni na nema wani kaza ni na nema wani kaza ko da ladan ya tafi zai dawo saboda ka haɓata ka lalata shi Allah ka samu wani lafiya sannan darasi na biyar da zamu koya ya ku bayan Allah a cikin ramadan shine alaka da qur'ani alakan mu da alqur'ani mu gyara alakar mu da alqur'ani mu koma zuwa ga alqur'ani ya ku bayin Allah mu koma mu karanta qur'ani mu karantar da qur'ani mu saurari tafsirin qur'ani mu sanya qur'ani a cikin ayyukan mu qur'ani ya gyara mu a cikin watan ramadan babu mamaki in Allah ya taimake mu har zuwa wajen ramadan sai mu ci gaba da zama gyararru na galtattun mutane Allah kai mana wannan gamdakatar da karatu a cikin watan ramadan karatun qur'ani kashi uku kashin farko shine karatu na bautan Allah ya zama na cewa ka karanta ne kawai don ka samu lada kashi na biyu shine karatu na koyarwa ya zama kana koya ne kana karantawa ne don ka koyar da wasu ka haddatar da wasu ka fahimtar da wasu ka kuma nuna musu hanyar Allah ka kuma nuna musu abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar a cikin Kur'ani ko kuma ya zama na cewa kana karatu ne domin ka samu lada kuma ka koyar da wasu to wannan ana samun lada a ciki kuma abu ne mai girma saboda haka annabi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kasance duk shekara mala'ika Jibrilu yana zuwa gare shi su bitan alqur'ani wanda aka saukar mai da qur'ani ana zuwa a yi masa bita a cikin watan Ramadan ina kuma ga mu waɗanda ba mu aka saukar mai da qur'anin ba bal qur'anin an turo shi ne zuwa gare mu saboda haka mu tashi mu yawaita karatun qur'ani a Ramadan mu karanta shi a masallaci mu karanta shi a gidajenmu mu karanta shi a shagunan mu a cikin kasuwanni mu yi karatun alkur'ani mu samu tabarruki da albarkan ƙur'ani domin samun ɗaukaka a wajen Allah duniya da lahira sannan kuma darasi na shida da muke koya a watan ramadan shine darasi na haƙuri darasin haƙuri ƙarƙashin haƙuri akwai matakai guda uku na farko shine ka yi haƙuri a kan biyayya ma Allah domin biyayya ma Allah sai da haƙuri sai an jure sannan ka yi haƙuri a kan saɓon Allah barin haram shi ma sai ka yi haƙuri sai ka kai zuciya nesa sannan kuma ka yi haƙuri a kan abin da Allah zai jarabe ka da shi na bala'o'i da watakila mutanen da za su kasance kewaye da kai Allah zai iya jaraban ka da su ka yi haƙuri domin ramadan tana koya mana haƙuri idan kai awa sha biyu ko sha uku baka ci abinci ba irin yunwal da za ka ji saboda ka saba kullum kana cin abinci sau biyu ko sau uku to sai ka yi tunani kaga akwai wanda shi asalin rayuwarsa normal rayuwarsa haka take tafiya a irin wannan yunwan awanni goma sha awanni ashirin da wani abu bai ci abinci ba to shi yaya yake ji yaya rayuwarsa take gudana yaya rayuwarsa take tafiya ashe za ka koyi haƙuri a cikin watan ramadan sannan darasi na ƙarshe da ya kamata mu koya a ramadan shine darasi na abokantaka abota da mutanen kirki mu kalli annabinmu malaminmu annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama a cikin watan ramadana wane ne abokinsa mala'ika jibrilu shi ne abokin shi shi yake zuwa ya zauna su zauna tare su yi bitan qur'ani su yi muraja'an qur'ani saboda ka a cikin watan ramadan ka nemi abokan kirki ka nemi abokai mutanen kirki wanda za ku karanta qur'ani tare da su wanda za ku dinga zuwa tafsirin qur'ani tare da su kar ka samu abokan da ana watan ramadan amma zai kira ka ya faɗa maka cewa an sa ramadan cup za a yi kwallo ana watan ramadan ana rabon gafara ana rabon rahama kuko kuna nan kuna ihu kuna nan kuna ihu kana mullan an ci kwallo an ci 1-0 kai aka yi ma 1-0 ai saboda ka abokinka a ramadan ya zama aboki ne wanda zai dinga janka zuwa ga wajajen ayyukan alkhairi wajajen tafsirin qur'ani wanda za ka zauna ka saurari karatun qur'ani ya zama kana abota ne da mutane uku ko dai wanda za ka amfanar da shi kamar ɗalibinka ko ɗanka ko kuma ‘yarka ko wanda za ka amfana wajensa kamar malaminka ko iyayenka ko wanda za ka amfane shi ya amfane ka kamar abokinka ko wanda ke da alaƙa da wannan ku zauna ku amfani juna ku karantar da juna ku koya ma juna addini ku koya ma juna ƙur'ani ku yi mudarasan ƙur'ani tsakaninku ku yi musaffan alƙur'ani tsakaninku ya zama na cewa ka sahibanci abokai na kirki sannan kuma da ƙarshe ya ku bayin Allah abokai a yau ba wai suna da alaƙa ne da zallan abokai wanda kake tare da su a rayuwarka na yadda kake rayuwa ba akwai wadda kana alaƙa da su a social media baka san su ba ba su san ka ba me yiwuwa ka amfana da su sun amfana da kai ka tasirantu da su sun tasirantu da kai ko dai alkhairi ko sharri to sai ka duba ka ga wa'annan ya dace in ci gaba da abuta da su a ramadan ya kamata ya ku bayin allah ramadan duwayen nan darussan da muke koya gaba daya asalin tushen shine takawa shine tsoron Allah domin shine dalilin da yasa Allah ya wajabta mana azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dan mu samu tsoron Allah shine asalin tushen dalilin da yasa Allah ta'ala ya wajabta mana yin azumi saboda ka ashe ya kamata Ramadan ya koya mana tsoron Allah saboda ka jama'a wallahi baka da wani uzuri a ramadan ramadan ta shiga ta fita baka samu gafaran Allah ba baka da uzuri duk wata kofa ta samun gafara da yafiyar Allah Allah ya buɗe ta yaushe za ka yi sakaci har a kulle waɗannan kofofin sunanka bai shiga cikin waɗanda Allah ya gafarta musu ba yaushe kai wannan sakaci yaushe ka fifita rayuwar duniya da jin daɗin duniya da wasanni irin na duniya akan gafara da rahmar Allah yaya za a yi ka sabu wani ka zaɓi wannan akan rahama da gafaran Allah ya ku bayin Allah a koyaushe idan ramadan tana tunkarowa ana mana shiri na ayyukan ibada da ayyuka na bautan Allah tafsiri da sallan tarawihi da tahajjudi daidai wannan lokacin kuma su ko fitsararru yahudawa masu tunanin yahudawa a cikinmu su ko suna nan suna shirya mana fina-finai masu dogon zango da za su ɗauke hankalinmu daga samun wannan gafaran Allah ne daga daidai lokacin da ake sallan tarawihi ake sallan tahajjud daidai lokacin za a saka wani fim da kake so mai kyau wanda sai ka zaɓar makanka ko gafaran Allah ko kuma fim sai ka zaɓar makanka ɗaya a ciki ga gidan rediyo na an sa tafsirin ƙur'ani can gidan tv kuma an sa fim yanzu sai ka zaɓar makanka wannan watan ƙur'ani ne me za ka saurara a ciki fim ko kuma alƙur'ani sai ka zaɓar makanka haka mu dage mu tsaya mu yi azumi azumi mai kyau mu gyara kanmu mu kinsa kanmu a cikin watan ramadana mu riƙe ibada da bautan allah karka yi wasa karka yadda ka yi sakaci a ce daga ɗaya ga watan ramadan har zuwa ran da za a gama ramadan raka'a ɗaya na sallan asham kar ya wuce ka raka'a ɗaya da sallan tahajjud ka tauce ka karka yi wasa karka yi sakaci babu mamaki in Allah ya raya ka wannan ita ce ramadan ɗinka ta ƙarshe baka sani ba saboda haka raka'a ɗaya karka bari ya wuce ka karka kuskura a samu rana guda ɗaya ta wuce a watan ramadan baka je tafsiri sau biyu ba akalla ka je tafsirin asuba ka je tafsirin yamma mafi karanci karka yi sakaci karka yi wasa rahama ake rabo fa aljanna fa Allah yake raba a ramadan yaushe za ka yi sakaci har ramadan ta kare ka karar da rayuwanka a yawace yawacen banza yaushe za ka yi wannan sakacin to amma wani ma yana iya fitowa ta taho masallaci zai yi sallan tarawihi ko wata mace ta fito don sallan asham amma sai su barke da hira tsakaninta da saurayinta duk masallaci ana sallan tarawih duk shekara sai an samu wayannan cases din da yawa matashi ana rabar rahama kai kana karban i love you a wajen budurwa haba kai ko in san ta kake da gaske ba auren ta zaka yi ba je ka yi sujjada mana ka roki Allah ka ce Allah ya sare mun hanyar da zan aure ta yaushe ana rabar rahama ana raban gafara za ki fito daga gida don ki zo ki gamu da wani dan adam wani dan adam ga wanda ya halice ka ya halice ki yana ce ku zo in gafarta muku ku me za ku samu a duniya bayan gafaran Allah yaushe za mu yi wannan sakacin yaushe za mu yi wannan wasan Allah muna roƙonka ka riskar da mu watan Ramadana cikin alkhairi ka kuma ba mu ikon azumtan watan Ramadana cikin alkhairi Allah muna roƙonka ka zaunar da kasar mu lafiya Allah ka sanya albarka a cikin kasar mu Allah ka albarkaci kasar mu ka albarkaci jagororin kasar mu malaman mu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya su da gidan aljanna hidindimun da suke da al'umma a watan Ramadana muna roƙonka ya Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya su da gidan aljanna masu arziki a cikin mu muna ƙara kira gare su ga watan samun gafaran Allah nan yayi ku ciro kuɗaɗe ku zo ku taimaki al'umma abinda kuka tara a cikin gidajen ku buhuhunan shinkafa da kwalayen taliya da makaroni ku fito da su ku zo ku raba ma al'umma me yiwuwa wani lokacin shan ruwa zai ci abincin ne ce wanda ya ce da ni Allah ka saka mishi da alkhairi baka san yaya addu'arsa take a wajen Allah ba daka ku ciro dukiyoyinku dukiyoyin nan da kuka tara su a cikin bankuna ku fito da su ku raba miliyoyi tsakanin al'umma ku taimaki al'umma ku ciyar da su ba ku sani ba mai yiwa wannan shine silan da Allah zai muku rahama ba ku sani ba mai yiwa wannan shine silan da Allah zai gafarta muku kai ma mai karamin arziki dubu goma kake da shi sai dai dubu ɗaya ka ba mu wani taimaki wanda shi raba abin da kake da shi gida goma ko da kashi ɗaya ka ɗauka ka ba mu wani baka sani ba mai yiwa sanadiyar wannan ɗan kadaɗin da kake gani in Allah ya karɓa sai ya raina maka shi ran tashin alƙiyama sai ka gan shi ya yi girman da baka taɓa tsammani ba sanadiyar haka ka samu rahamar Allah saboda haka masu arziki a cikinmu ku yi haƙuri ku ji tsoron Allah abinda Allah ya baku nan ya baku ne don ku ba mu jama'a wannan ita ce manufar Allah akan raba dukiya ba wanda Allah ya taɓa ba shi kuɗi don ya ci shi kaɗai Allah yana baka ne don ka ba mu mutane in ka ci kai kaɗai ko ka riƙe daga kai sai ƴaƴanka ba ka yi abin da Allah ya ce kai ba saboda haka ka ciro kuɗi abin da ka tara a bankin nan za ka mutu ka bar su ka fito da su ga watan rahama ta zo ga watan samun gafara nan ya zo ga watan da ake bukatan ciyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ninka sadakansa da kyautansa a watan ramadan kai koyi da annabi ka fito da dukiya ka fito da abincin da ka tara ka zo ka raba wa mutane sannan yan kasuwanmu su ma kuma muna kiransu da su ji tsoron Allah mun riga mun saba a ƙasar mun nan duk sanda ramadan ta zo to kowa yana shirye da cewa duk wani kayan masarufi da musulmai za su yi amfani da shi don jin daɗin azumi farashin sai na tashi ina rahama da tausayi da Allah ya siffanta wannan al'umman da ita ina take a zukatan ku ya ku yan kasuwa yaushe za a ce duk sanda ramadan ta zo komai sai kayansa ya tashi laifin da al'umma suka maka kawai saboda za su yi azumi saboda Allah ya ce su yi azumi kuma za su yi duk abubuwan da muke amfani da su don shan ruwan azumi ko su hulɗin azumi kamfanoninsu da jagororinsu da dilolinsu kashi 90 cikin ɗarinsu musulmai ne amma da an ce ramadan ya zo siga ta tashi shinkafa ta tashi kayan miya ya tashi lemo ya tashi kankana ta tashi komai ya tashi laifinmu kadai saboda za mu yi azumi shine laifin da muka yi muku da za ku dinga azabtar da al'umma a ciki saboda haka ya ku 'yan kasuwa ku ji tsoron allah duk wanda ya daga farashi sanadiyar musulmai za su yi azumi ya tuna da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi addu'a yace Allah duk wanda ka sanya bukatun al'umma ta a wajensa ya tsananta musu Allah ka tsananta masa wannan addu'a ce daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu ma muna addu'a ya ubangiji duk wani dan kasuwa da ya zama sillan tashin farashin kaya ko wani mai wani kamfani da ya daga farashin kaya ko wani dila da ya daga farashin kaya a raɗin kansa saboda zuwan azumi ya ubangiji muna roƙonka duk abin da ya samu na riba Allah ka tarwatsa shi duk abin da ya samu na arziki Allah ka wargaza shi duk abin da ya samu na kuɗi sanadiyar wannan Allah ka wargaza shi Allah karka bashi ya more shi Allah karka bashi ya more shi yan kasuwa masu tausayi Allah ka ƙara musu albarka Allah ka ƙara yaukaka dukiyarsu Allah ka ƙara musu jari mai albarka Allah ka ƙara musu riba mai albarka Allah ka tsare su daga dukkanin hatsari da karayen arziki Allah ka tsare su da karayen arziki wanda ya karye a cikin su Allah ka daura shi duk wanda ya wahalar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da daga farashin kaya saboda azumi ya ubangiji duk abin da ya samu na riba Allah ka salwantar da shi Allah ka wulakanta shi Allah karka bashi ya mori abin da ya samu Allah karka bashi ya mori abin da ya samu Allah ka yi mana albarka ka albarkaci rayuwarmu ka albarkaci kasuwanninmu ka albarkaci makarantunmu ka albarkaci ƙasarmu ka albarkaci jihohinmu Allah ka yi mana albarka baki daya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wallahu alam wa qumu li salatikum yarhamkumullah